الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز في فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 20 nawa kenan yau 28 ga watan Rabiul Awwal hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1400 da arba'in da bakwai daidai da ashirin da ɗaya ga watan tara miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyar kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka majalisin mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin nuniya ta al'imam al-qahtani wanda kuma muke bibiyar sharhin al-qutufud dawani littafi ne na Dr. Suhaimi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 18 ko darasi na 18 to a darasin da ya gabata kusan dai mun yi karatu ƙarashen baitocin da muka karanta masu yawa tun daga baiti na 23 har zuwa baiti na 31 kusan mun yi darussa uku wajen kokarin fassara waɗannan baitoci da kuma abin da suka kunsa wanda a darasin da ya gabata mun karanta baiti na 28 wala aktumanna anil bariyati khallati wala ashkuwanna ilayka jahda zamani ولا أقصدنك في جميع هوائجي من دون قصد فلانة وفلان ولا أحسمن عن الأنام مطامعي بهسام يأس لم تشبه بناني ولا أجعلن رضاك أكبر همتي ولا أضربن من الهوى شيطاني آه وإن dukkan baitoci ne waɗanda mun karanta su kuma mun ji sharhin da suhaimi ya yi musu a wajen ƙoƙarin fito da ma'anarsu to insha Allah za mu shiga baiti na 32 kenan insha Allah ko قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا أمنع عنا النفس عن شهواتها ولا أجعلن الزهد من أعواني ولا أتلون حروف وحيك في الدجى ولا أتلون حروف وحيك في الدجى ولأحرقن بنوره شيطاني to wannan kamar su ne baitoci guda biyu da suka rage wanda kamar shimfiɗa ce mala yake ta yi yanzu shine za mu fara shiga kamar kusan kace babi na farko a cikin wannan littafi mai albarka mala yake cewa wala amna annan nafsa kamar dai ƙarin ƙarfafawa ne ga dukkan bayanan da suka gabata wala amna annan nafsa lallai zan yi ƙoƙari in hana raina an shahawatiha daga bin soye-soyensa wala aj'alanna zuhuda kuma lallai nayi alƙawarin zan sanya gudun duniya da ɗaukan duniya ba a bakin komai ba min a awani tana daga abubuwan da za su taimaka min wala atluwanna hurufa wahyika nayi alƙawari lallai zan dinga karanta harafan ko kalmomi ko lafazin wahayinka ma'ana zan dinga karanta maganganunka da ka saukar ta fuskar wahayi fidduja cikin duhun dare wala uhriqanna shaytani kuma lallai zan yi kokari in ga na kone shaytani na binurihi da hasken wannan wahayi naka da zan dinga karantawa wala amna annan nafsa a karan farko imamul kahatani yana sake gaya maka cewa zai hana zuciyarsa ma'ana yana gaya maka kai ba kai kokarin hana taka zuciyar an shahawati ha ga barin biye wa soye-soyenta da sha'awace-sha'awacenta an fahimta ko da haka kaga wannan yana daga cikin abin da ake bukata kowa da kowa ya zamto ya hana zuciyarsa bin soye-soyenta domin wannan yana daga cikin abin da zai sa mutum ya sami yardar Allah kuma ya samu aljanna shi yasa aka ce duk wanda ya biye wa soye-soyen zuciyarsa to za ka ga makomar ba ta yin kyau an gane ko yawwa kullu hadha ta'kidun lima taqaddama duk wannan bayani ne na karfafawa game da abin da ya gabata bi an yahula baina nafsihi wa baina shahawatiha ta yanda zai sanya kandagarke zai kuma yi ƙoƙari ya shiga tsakanin zuciyarsa da soye-soyenta lallai dukkan abin da zuciya ke so a mafi yawan lokuta halaka ne a mafi yawan lokuta ba alkhairi ba ne domin ɗabi'arta tana umarni ne da abu mara kyau ya ce to zan yi ƙoƙari in ga na sanya katangar ƙarfe tsakanin zuciyata da raba ta da sha'awace-sha'awacenta da abubuwan da take so li'annan nafsa sabida ɗabi'ar rai ɗabi'ar zuciya mai yalatun mai yawan karkata ce ila kulle so in zuwa ga dukkan wani abu marar kyau duk inda kaga zuciya ta karkata insha Allah in ka bibiyi abun za ga abu ne mara kyau ɗabi'ar ta ce kafin ta karkata zuwa ga abun alkhairi to ta karkata zuwa ga abubuwan sharri saushurun masaki wannan ɗabi'a ce ta zuciyata ɗabi'a ce ta zuciyarka haka zuciyarta take ita ma haka zuciyarsu take mai yawan karkata ce zuwa ga ayi ta'adi da barna mai yawan karkata ce zuwa ga aikata mummunan aiki ba kasafai zuciya take karkata zuwa ga kyakkyawan aiki ba ba kasafai ba ina fata an gane duk da cewa akwai zuciya da take tana wato alkhairi ya riga ya ratsa ta kuma tana karkata zuwa ga alkhairi amma ita kanta wannan zuciyar to me ita ne yayi kokarin shiga tsakiya ya hana ta bin waccan hanyar sai ta zama wato muduma inna ko kuma ta zama ainihin lawama an gane ko yawa mutuma inna kaga zukata zuciya uku ce akwai ammaratun biso akwai lawama kullun cikin zargin ka baka kyauta ba dan me za ka yi kaza dan me za ka yi kaza sai kai abu ka zo ka zauna kai shuru kaga abun baka kyauta ba abun bai dace ba abun da kai lawama kenan in ma alkhairin ne za ta dinga zargin ka ai za ka iya yin fiye da haka me yasa ka tsaya iya haka ka san kana da ikon da za ka yi kaza in kai kaza za ka samu kaza me yasa ba kai kaza ba me yasa kai kaza wato ko daidai din kai kuma cikin zargin ka take wato ba ta nuna ma ai kai wani mutumin arziki ne ka kai kololuwa don haka kawai shikenan a kullun ita lawama tana gaya maka cewa baka kyauta ba da kai abu kaza kuma abu kaza ma zaka iya yin fiye da haka me yasa ka tsaya abu kaza lawama kenan to sannan kuma akwai mutuma'inna wannan kaga ita ce kamar ta mai daraja ta sama kenan ya ayyatuha nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati to Allah ta'ala ka azurta mu da ita ainihin mutma'inna din amma lallai kam wannan ammaratun bisu'i din tana wahal da mutane tana wahal da dan adam kwarai da gaske shi yasa Allah ta'ala yake cewa innan nafsal ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim lallai rai lallai zuciya la ammaratun bisu'i mai yawan umarni ne mai yawan umarni ce bisu'i da mummunan aiki illa ma rahima rabbi sai fa abinda ubangiji ya rahama ma'ana sai ga wanda Allah ya masa rahama to shine sai zuciyarta ta koma ko dai lawama ko kuma ta koma matsuma'inna amma in ba wanda ubangiji yayi wa rahama ba to ammaratun bisu yake da ita ammaratun bisu yake da ita shi yasa za ka ga galibin mutane yin ba daidai ba shi ya fi ƙayatar da su shi ya fi birge su kuma shi suka fi sha'awa kuma wannan ba daidai din nan ba shi ne kasuwarsa ta fice za a ga tsiraru ne waɗanda suke cewa sai an yi daidai tsiraru ne waɗanda suke cewa alkhairi suke nufi ba su san sharri ba su nufin sharri kuma ba za su aikata sharri ba da haka wannan shi yasa ka yi ƙoƙari kai ma ka ga ka shiga in kam ka ƙale ta to wannan layin za ta kawo ka an gane ko da zuciya da shedan wayannan duk ba a biye musu wa khalifun nafsa wash shaytana wa asihima haka mai alburda yake cewa wa khalifun nafsa wash shaytana wa asihima wa in huma mahadha kan nushi fattahimi wa in huma mahadha kan nusha fattahimi wa in suka yi maka tsantsan nasiha zuciya ta ce wai zuciya ka ce za ta ga ma gaskiya kayo da kanka shedan ne kake tunanin zai baka wata shawara ta arziki kayo da kanka wayannan guda biyun dan juma ne da dan jummai tare suke su suke saka wa dan adam dukkan wani abu da bai kamata ba da haka wa in huma ma hadaka nusi duk kusan da kaga zuciyarka ta umarce ka da abu ka tuhumi wannan abin duk san da kaga shedan ya ce nasiha yayi maka ga hanya mai bulliya anya shedan nin fattahimi ai kaji yanda yawa baban mu annabi adam wa qasama huma inni lakuma laminan nasihin rantsuwa ya musu yace nasiha yake musu yana gaya musu gaskiya ne وقاسمهما إني لكما لمن الناصين فدلاهما بغرور kaga sai ya nuna musu ainihin wato badallahuma bi gurur an gane ko suratu yusuf aya ta 53 wa yaqulu an-nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa huffatil jannatu bil makari an kewaye aljanna da abubuwan da rai baya so zuciya ba ta so yanzu ina tabbatar ma da kiɗa muka sa a nan gurin ina gaya ma da yanzu gurin na ya cika kan karamin misali ko yawa inda wata badala ake a nan gurin ina gaya ma in aka ce za a yi ta kamar yanzu bayan magariba ai in baka zo da ruba baka samu guri ba gurin zai cike in gaya ma ya cika an yi kawanya banda masu tsayuwa kila da masu hawa kan katanga saboda badala za a yi saboda zuciya abinda aka kewaye mata kenan abubuwa na wanda wato almakare wato ita zuciya an kewaye ta da abubuwa ainihin wato almakare da ba ta so yanzu kawo yanzu wani a ce masa ya zo nan ya zauna ya yi shuru ya saurari Allah ya ce annabi ya ce awa ɗaya ai ba karamin jijali ai tashin alkiyama kenan ai ka gama kuntata masa ka gama takura shi saboda me innan nafsa la'ammaratun bisu shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ce kaga aljanna huffat bil makare aljanna an kewaye ta ne bil makare da abin da zuciya ba ta so duk abin da kaga zuciya ba ta so to shi zai kai ka aljanna kai yanzu kana baccin nan na asuba ya dauko dadin nan ka katse shi a ce as-salatu khairu minan nawmi kai tashi a daidai wannan lokacin a daidai lokacin da dama ba kai ka sani cewa bacci ya fi wa ɗan adam daɗi ba ka gani mutum nawa ne masu tashi rai ba ta son wannan wanda ya tashi ma kakka ɗauka wai cikin ne shi ma wanda ya fi ƙarfin zuciyarsa ne shi ma zai tashi ne ba dai daɗi wani lokacin tashinsa za a yi masu ya yi tsaki sau goma sha biyu a ce lokaci fa ya yi kuma yin tsaki ya kuma juya inda za a masa shiru haka yake so wannan tsakin duk dai ka kai mai tashin nasa ka gane ka ɓata masa ba ka kyauta man ba ka tashi yaro ka shi ma yanda yake yi fuskar sa abusan kam darira mun kila ma kan yi alwalar sai yayi ma kuka an gane ko to saboda haka almakare kenan abubuwan da zuciya ba ta so to su ne kuma za su kai mutum aljanna wa huffatin naru bi shahawat annabi sallallahu alaihi wasallam yace ita ko aljanna an kewaye ta da wato ababan sha'awace sha'awace duk abin da ga zuciyarka tana sha'awa to wallahi kai hankali a huffatin naru ko an kewaye wuta kai bi shahawat da abubuwan da rai ba ta so ai da abubuwan da rai take so afwan an kewaye wuta bi shahawat da abubuwan da rai ke so shi sa yan wuta suka fi yawa shi sa yan wuta suke da yawa afwan ko shi sa suke da yawa ga karamin misali na gaya muku wannan wannan wannan gurin da a ce misali zuwa akai aka sa wani kida a gurin ko zuwa akai za a yi wata masha'a ko za a yi ba daidai ba a nan gurin ina gaya maka adadin mutanen da za a gani zaka sha mamaki yara da manya mata da maza me yasa saboda duk abinda wato zai kai mutum wuta zuciya tana son sa ka kula da kyau me yasa dan adam yake son shaye-shaye me yasa yake son yin zina me yasa yake son yin sata me yasa yake son zamba da sauran dukkan abubuwan nan za ga rai yana so saboda abubuwa ne da za su kai mutum wuta da haka kaga waɗannan abubuwan kamar yadda ya tabbata a hadisi bayan Allah ya gama halittar aljanna ya ce wa jibrilu je ka gani ya je ya kalle ta ya dawo ya ce ya ka ganta ya ce ya Allah wannan gidan babu wanda zai gan shi ko ya ji labarin sa wallahi sai ya yi so ya shiga sai kuma aka ce to je ka wuta ka gani mala'ika jibril ya je ya ga bala'i madarasa ya ga tashin hankali tsurarsa ya ga nau'o'in azaba kala-kala ya dawo Allah ya ce ya ka ganta ya ce ya Allah ai wannan ai duk wanda ya ganta ko ya ji labarin ta wallahi zai nemi tsarin ka daga ita aljannar daga waje sai aka sai aka shafa mata makuba an san makuba ko irin fentin nan wanda za a ga bai cika kyau ba aka shafa mata wani irin fenti haka marar kyau daga waje cikin yana nan yanda aka aka kawata shi amma daga waje sai aka shafa masa wani irin fenti da duk wanda ya ganshi ma ba zai wani kaitar da shi ba ita kuma wutar aka samu wani fenti mai daukan hankali malam mai jan hankali daga nesa ma mutum da ya hango zai ji kai wannan gurin gurin zuwa ne ga wasu fitulu nan daga waje an haska su malam ba ka ganin kulab ko ba ka lura ba ne eh ba kwa ganin event event center yadda suke sun yi kama da yanayin masallaci duba muna nan kan hanya muna wasu sun ana ta abin nan ga tabar ma nan ga tabar ma kowa yana zaune waye zai sha'awa zuwa nan gurin in ba wanda Allah ya zabe shi ba amma ba a ganin can gurin an sa wasu fitulu an sa wani kaza an sa wasu sifiku an sa wasu balambalan an yi wane ne an yi ba ka gani ne huffatin naru kenan bi shahawat ba ka gani shi sa za ka sai ga uba ya yi rawa uwa ta yi rawa kaka ta yi rawa ya ta yi rawa suriki ya yi rawa ba ka gani ko ba ka gani ko ba ku lura ba ne wannan hadisin imam muslim ya fitar da shi hadisi na 2822 hadisin anas dan malik wa min sha'anil mu'minina shi yasa yana daga sha'anin mu'mini in dai mutum mumini ne sha'anin muminai annahum su muminai su yamna'unan nufusa su ne wa'inda kullum ƙoƙarinsu su hana zukatansu su hana zuciyoyinsu minitti ba'i shahawatiha daga biyan sha'awa-sha'awanta sha'awace-sha'awacen zuciyar nan muminai kullum ƙoƙari suke wajen in ta ce a yi su ce ba za a yi ba in ta ce ta hitsaye sai ya zauna in ta ce tafi sai ya ƙi tafiya ma'ana wato kullun muminai haka suke bi ta'widiha ta hanyar sabar mata ala da'atillahi akan bin Allah ba ta so ba ta so wallahi duk wanda ka gani duk wanda ka ganshi akan bin Allah wallahi ba karamin yaki da fadaye da zuciyarsa ba ina tabbatar maka da wannan duk wanda ka ganshi ya zama mutumin kirki wallahi a jinjina masa ba karamin da taimakon Allah kuma jihadin da yayi wajen yakar zuciyarsa ya zama mutumin kirki kaka dauka karamin jihadi ne zama mutumin banza hawa wani tashi hawa wani ja wani abu ne mai wahala yanzu nan cikin minti 30 yake lalace ko wallahi ana gaya maka yanzu nan cikin minti 30 mutum zai iya cakewa ya biyo yana ta tambele kuma ba san shi yana shaye shaye ba amma daga shaye ya daina shaye shaye ya dawo ya zama mutumin kirki ya sa tagiya ya sa dogwayen kaya ya zo ya zauna a karatu da shi shi kuma abu ne mai sauki abu ne mai sauki ta saba zuwa yawon banza ta yi karuwanci ta yi zina ta yi kaza ta samu kuɗi da shi take ɗinki ta ciye-ciye ta yi shaye-shaye ta yi duk abin da za ta ta sayo waya ta dubu ɗari shida dubu miliyan ɗaya kaza kaza kaza wannan ba abu ne wani mai wahala duk da ta ga dama ita ma ita yi jumping ta koma wancan layin da ita ma ta samu amma tana samun wannan kuɗin tana jin wato tana jin daɗin wannan layin yana gara mata wato ludayinta na kan dawo ana ɗaukanta wannan na ɗauka wannan na ajiyewa ba ta abuja ba ta kaduna ba ta kaza ba ta kaza ta ce ta daina kwata-kwata ta dawo naira dubu ɗaya da wuya take shigowa akawun ɗinta wannan abu ne mai sauƙi a to shine abin da ake gaya maka an gane ko shi yasa su mumine kullun kokari suke su hana zuciyarsu bin sha'awace sha'awacenta ta hanyar sabar mata da su ta dawo ta ba Allah wa bil ijtihadi an turabba da kuma ijtihadi gwagwarmaya da gumurzu da ita zuciyar fi an turabba akan a tarbiyantar da ita a tarbiya ba abu ne mai sauki shi ma tarbiyantar da zuciya ba abu bane wanda yake mai sauki yana da wahala shi sa duk waɗanda suke layin tarbiya sun fi kowa shan wahala me yasa annabawa suka fi shan wahala tarbiya suke ba mutane saboda mutane sun hau wani layi an ce ba shi bane kuma layin a zahiri mutane suna ganin kamar wannan layi shine mai bullewa wannan shine aikin annabawa shine aikin malamai da du'at dukka tarbiya wa tasiru da'iman wa abadan fi ma yurdillah wai a tarbi wato fi wato fi an turabba da yin gwagwarmaya da wato da kai kawo wajen tarbiyyantar da zuciya wata siru da'iman ta dinga tafiya ita zuciyar ko da yaushe wa abadan kuma har abada fi ma yurdillaha cikin abin da zai yardar da Allah subhanahu wa ta'ala wannan ba ƙaramin yaƙi ba ne wannan yaƙin ya fi yaƙin ɗaukan makami ya fi ka yaƙi zuciyarka daga wannan ba wa an tub'idaha kuma kai gwagwarmaya da fama da zuciyarka wajen ka nesantar da ita an masakhidillah daga abubuwan da za su fusata Allah wa an shahawati haka kuma nesantar da ita daga abubuwan da suke ba ta sha'awa wa nazawatiha da abubuwan da take so wa an ta tahakkama fiha kuma ka zazzare mata ido ka zama kai ne mai hukunci a kanta wala taj'alha ta tahakkamu fika kar ka ba ta raga mata dinga janka ta maka hukunci ina gaya ma danyen hukunci za ta yi maka yawa kai ne za ka dinga hukunta ta shi sa wani cikin magabata in akwai wani aikin alkhairi za ga kana karanta bayanan da ake game da haddar alkur'ani da waye ina jin mai kaifa tafazul qur'an ma ya kawo wannan kissar ko wannan bayanin na magabata wato idan mutum yana wani aikin alkhairi sai ya rauni bai ba to sai ya ladabtar da zuciyarsa sai ya ladabtar da kansa shi da kansa har ma suka bada misali yanzu misali kullun kana haddace shafi daya kawai yau kasala da lalaci a aka yi aka yi da kyar ka samu ka haddace rabin shafi to wai wannan abin da ka yi to sai ka yi wa kanka sai ka ladabtar da kanka gobe sai ka ce sau ɗaya za ka ci abinci an gane ko mutum yana ta son ya ci abincin amma ya ce na gobe ma ta ƙara ta fi ba shi dama ya haddace shafi ɗaya an gane ko ko kuma mutum kirikiri yana jin baccin ya tashi ce ba za a yi baccin ba baccin ya zo ya je ya watsake baccin ya zo ya je ya wanke fuska sai ya ta yawo ya je ya dawo yana ta karatu yana je ya dawo ya ce an kiyaye baccin ba dai baccin kike so in je in yi ba dan ka in yi kaza in yi ka to an kiyaye baccin an gane ko to wannan duk yana daga cikin abubuwan da ake a nesantar da ita daga dukkan abin da zai wato fusa ta Allah sannan kuma ya zama kai kake yin hukunci a kanta ba ita bace take hukunci a kanka fa iza mana'ataha min shahawatiha qaddatha فأتها إلى الخير فإذا فإذا منعتها ko fa'iza mana'ata haka idan ka hana ta min shahawatiha daga abubuwan da take sha'awa ita zuciyar kattaha to sai kuma ka jagorance ta ilal khairi zuwa ga alheri sai ka yi mata wannan sannan ku kai kuma ka ce to mutum masallaci za ta yadda ta bi ka ba za ta yi maka haka ba sai ka fara ta ka nuna mata cewa kai ba kan wallasa bane duk abin da take sha'awa kai kuma ba za ka yi ba ɗaya kenan to wannan kuma shine in ka ce ga inda za ka ka jagorance ta zuwa ga aikin alkhairi sai ta yi wa in hamalatka ala shahawatiha in kwa ka yadda ta ɗauke ka ta kai ka shopping ta kai ka gurin kaza ta ce guri kaza take so ka biye mata guri kaza za ta za a ka tafi abu kaza za ka faɗa ka faɗa abu kaza za ka aikata ka aikata zuciyarka ce take baka wato take take dictating take baka umarni qadatka ila rada ka tabbatar za ta tuka ka zuwa ga halaka ba wata makawa ba ɗayan biyu qadatka ba inda za ta tuka ka ila rada sai gurin sai halaka ramin halaka za ta za ta tuka mutum thumma yubayyinu ma yumkinu sannan sai imamul qahtani ya sake bayyana abin da zai iya yiwuwa an yusta'ana bihi a nemi taimako da shi ala kabahi jimahi hadhihi nafs wajen takawa kangarewa wannan zuciyar burki ala kabahi akan dakirewa da kuma taka burki ga jimahi hadhihi nafsi kangarewa da bujirewar wannan zuciya din wa zalika wannan abin da zai taimaka maka wajen samun damar haka shine bizahadati ko bizuhudi fi duniya da nuna duniya baka dauke ta a bakin komai ba wato ta ka tsantsan da gudun duniya wazuhudi fi ma inda nas da kuma watsi da abin da ke hannun mutane ba abin da ya shafe ka da alaji wana da yalla bai wana da his excellency duk baka damu da abin da ke hannunsu ba ba ruwanka to wannan yana daga cikin abin da zai taimaka maka gaya wajen ka iya fin karfin zuciyarka ka iya taka mata birki kuma birkin ya taku ta yaya sai ce na farko a zuhudu fi duniya daya wa zuhudu fi ma inda nas ka zama ita duniyar bata dada ka da kasa ba in ta zo oho mata in bata zo ma Allah raka taki gona sannan abin da ke hannun mutane ba abin da ya shafe ka da shi wanda ya ce gashi ba kaskanci ba wulakanci ba tambaya kai ba an ce ka karba sai ka karba bai baka ba baka jin haushinsa don bai baka ba don baka sa shi a cikin lissafin wanda kake tunanin arzikinka zai samu ta hannunsa ba a san Allah shine mai azurtawa na fata an gane warragabati fi ma inda Allah ya zama kullun kwadayinka abin da ke wurin Allah ba abin da ke hannun mutane ba kullum kana kwaɗayin abin da ke wurin Allah ne ba abin da ke hannun mutane ba azzawajal wal maqasudu bizuhudi abinda ake nufi da zuhudu anan huwal qana'atu bil halal shine wadatuwa da halal wal bu'du anil haram da kuma nisantar haram wal muguriyat da dukkan abubuwan da ke jan hankalin dan adam shine muguriyat an gane ko wannan shi ake nufi da ainihin wato wato az-zuhud az-zuhud shine al-qana'atu bil halal iya yar halal din da kake da ita ta wadatar baka buƙatar sai ka hado da haram baka buƙatar wannan wannan shi ake nufi da az-zuhud iya halal din da Allah ya baka ta wadace ka baka hangen sai ka fada wani iyaka wata iyaka da Allah ta'ala ya ce karka tsallaka baka bukatar wannan dan wannan abun ya ishe ka wannan muhallin naka ya ishe ka wannan dan abun hawan naka ya wadace ka tunda ta hanyar halal ya samu in har kana son wani ko ka zafafa in har sai ka aikata haram ko ka nema ta hanyar haram za ka iya samun kuɗin da za ka gina gidan da ya fi wanda kake ciki ko ka ɗinka rigar da fiye da wadda ka sa ko kake sawa ko ka hau abin hawan da ya wuce to kai kana haƙuri da ɗan wannan ɗin da ka aikata haram da mutum ya faɗa haram shi ake nufi da azuhud azuhudi ana nufin alqana'atu bil halal halal ɗinka ta ishe ka wal bu'd anil haram da kuma nisantar haram a ruwanka da ita bata taba sha'awa ba taba taba baka sha'awa ba bata taba burge ka ba baka taba jin cewa halal din nan ta yi maka kaɗan har sai ka tsallaka ga haram ɗin nan ba duk da cewa ga wasu nan suna ta cin haram ɗin suna ta tara haram ɗin suna ta facaka da wadaka a cikin haram ɗin amma ba su taɓa baka sha'awa baka taɓa jin cewa wannan yanayin da suke ciki ya ƙayatar da kai kai ma za ka shiga cikin su baka taɓa ji ba a matsayinka na ma'aikacin gwamnati albashinka ya ishe ka in ka ga ba zai ishe ka ba sai ka dan kirkiri wata sana'a ko kuma wani abin yin da kuma zaka ci gaba da tokarawa dan ya rike ka amma duk masu ƙara ziri kasuwa waru dukiyar al'umma ba su taɓa ƙayatar da kai ba ba su taɓa burge ka ba wannan shine alqana'atu bil halal ina fata an gane wal ijtihadu bit taqarrub ila Allah da kuma ƙara ƙaimi wajen kusantar Allah ta subhanahu wa ta'ala wala amalu bima yurdihi da yin aiki tukuru cikin abin da zai yardar da Allah ta'ala walaysa al-maqsuda wai ba ana nufin an tuharrima ala nafsika zuhudu fa ba ana nufin ka haramta wa kanka ma ahallallahu subhanahu wa ta'ala abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta maka ba haka ake nufi ba ba ana nufin karka shiga gida mai kyau ban kana da kuɗi na halal da zaka sai gida mai kyau ba ana nufin kada ka ci abinci mai kyau ba in dai na halal ne ba ana nufin kada ka sanya riga ta halal in riga mai kyau ba in dai ta halal ce ba ana nufin karka sai abin hawa mai tsada ka hau ba in dai na halal ne duk ba hana ka wannan ba wai zuhudu ba ana nufin a haramta wa kanka abin da Allah ya halatta ma ba shi bane zuhudu in kayi wannan to kawai punishment kake ba kanka ba zuhudu kake ba ina fata an gane ka ba kanka gwala-gwala Allah ya baka wadata ka zo kana ta sa kana ta sa wani yadi mai karfin tsiya kilarita a gane abin nan ina ta ba da misalin kilarita din nan saboda an daina yayansa ne kawai wani ya ji kamar da shi nake an daina yayansa an yi shi ne wani yadi ne mai karfi in ga ma eh mai karfi zai duk muguntarka sai ka sai ka sai ka gaji da shi an gane ko saboda haka wannan ba shi bane zuhudu kamar yadda mun karanta littafin zuhudu ma aya nan ko dai ya gaya mana wannan ba shi bane zuhudu an gane ko ko mutum ga kuɗi abin nan ɗinsa kawai a ganshi yana shan garin kwaki a sai dai marmari kake wannan babu laifi an gane ko amma ka ce wai zuhudu ai abin nan kawai kankamo ne kai baka san kashe kuɗi kawai shikenan haɗa kuma kaga kankamo wannan kuma wahala kake ba kanka kuma ya in ka bingire kuma kaga dai iyalanka su sai su sai su ci abin da ka tara hadha laysa min az-zuhudi wannan ba zuhudu bane rashin haramtawa kanka abin da Allah ya halatta ma wannan ba zuhudu bane kama taqaddama kamar yanda bayani ya gabata ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin wa kulu mimma razaqakum Allah halalan tayyiba wattaqullaha alladhi antum bihi mu'minuna Allah ta'ala yake cewa ya ku masu imani kar ku haramta wa kanku abinda Allah ya halatta muku duk abinda halal ne to sai dai in baka da iko to shikenan sai ka hakura in dai halal ne to kar ka haramta wa kanka kar ka haramta wa bayin Allah abinda Allah ya halatta musu abinda Allah kawai baya so ta'addanci Allah ce wala ta'tadu kar ku ketare iyaka kar ku yi ta'addanci inna Allah la yuhibbul mu'tadin Allah baya son yan ta'adda wa kulu mimma razaqakum Allah ku ci fa abinda Allah ya azurta ku halalan na halal dayyiban mai dadi wattaqullaha alladhi antum bihi mu'minuna ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin wanda kuke yin imani da shi shine Allah suratul ma'ida aya ta 87 zuwa 88 an bayyana wannan baitin shine wala amna annan nafsa an shahawatiha wala aj'alanna az-zuhda min a'wani an gane wannan baitin wala atlu wanna hurufa wahik yace kuma lallai nayi alƙawarin karanta wahayinka fidduja cikin duhun dare ko dai karatun ko kuma cikin sallah wala uhriqanna shaytani kuma nayi alƙawari da cin alwashin sai na babbake da ƙone shaytani na binurihi da hasken alqur'ani kullu hadhihi ajwibatu qasmin qasamin wa'annan dukkan baitocin nan fa ams jawabul qasmi ne wato amsa ce ta rantsuwar da yayi yana ta rantsuwa kamar yana gaya mana yanzu ga jawabin rantsuwar tasa qata'aha an-nazim rahimahullahu ala nafsi wanda ainihin wato annazim marubucin wannan littafi ya yanke akan kansa cewa ya yi wa Allah alkawarin kaza kuma so yake kai ma ka yi nima in yi su ma su yi kowa ya yi faƙala huna a nan sai ce wala atulu wannan hurufa wa hayika fidduja wal maqasudu bi zalika abinda malam yake nufi a nan tilawatul qur'anil karim fidduja yana nufin karatun alqur'ani mai girma fidduja cikin duhun dare ai fi zulmatil laili ai ana nufin cikin duhun dare lokacin da kowa yake bacci shi kuma mutum ya tashi ya dinga ganawa da mahaliccinsa ta hanyar karanta zantuttukansa fa innahu ahadallah saboda malam yayi wa Allah alƙawari azza wa jal an yatuluhu haqqa tilawatihi zai karanta alqur'ani yanda ya kamata ya karanta shi zai iya izu biyu ba zai zo ya izu rabin izu ya ajiye ba a'a zai iya yin izu biyar kullum ba zai yi izu ɗaya ko izu biyu ya ajiye ba yana karanta shi yanda ya kamata ya karanta yana kiyaye ainihin wato lafazin yana kiyaye ƙa'idojin yana tadabburi cikin ma'anonin shine ya tulohu haqqa tilawati kenan an ya tuluhu ya yi alkawarin zai karanta alkur'ani haƙƙa tilawatihi yanda ya cancanta a karanta shi wallahu tabaraka wa ta'ala ya kul Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa alladhina atainahumul kitaba wa'yanda atainahumul kitaba muka saukar musu da alqur'ani yatulunahu suna karanta shi haqqa tilawatihi yanda ya kamata a karanta shi yanda ya cancanta su karanta shi haka suke karanta shi ba a guje ba ba karatu irin na kamar kana karanta zaurance ba ba karatu irin wanda ana yin wasa da maganar Allah ana yin wani rangaji ana ihu ana shigo da maganganun da ba sa ciki ana yin rubos wajen tilawar alkur'ani wannan rena maganar Allah ce ko maganar sarkin garinku aka zo wani ya dinga yin rubos da ita ko yana yin wasa da ita ina ganin ba shi da mutunci amma zancen Allah kawai saboda mutum Allah ya bashi alkur'ani ya dinga wargi kaga kaman ba alkur'ani mutum yake karanta ba ko dai kaje mutum yana saurin da ba abin da zaka iya fuskanta ba magana tadabburi babu shi karatunsa ba ma ya cikin wazani ma'auni na malaman ƙira'a da suka kasa karatu gida hudu akwai ta haƙiƙ akwai tartil akwai tadwir akwai hadar shi duk na zaba ya cikin wannan ma'aunan karatun ka rasa shi a wani ma'auni yake shi ba ta hakiki ba ne shi ba tartili yake ba shi ba hadar ba ta duwiri yake ba shi ba hadar ba ne bal ma ana wannan kuma sai ka ji ana shigo da wasu maganganu da su kuma wani ba qur'ani ba ne mutum yana karanta alkur'ani yana shigo da wasu maganganun cikin zancen Allah ba ba abin nan ba idan mutum misali yana karatu ne na ta haƙiƙi karantar da ɗalibai yake yanayi yana tsayawa yana musu bayani ko yana karanta yana cewa nan gurin guri guda kaza ne ko yana karanta to kaga wannan sai zamanto babi ne na karantarwa wasu yake koya don su laƙanci logar alkur'ani cewa abu kaza guda kaza ne cikin alal amma kana karatu kana su kaza ne kana karatu kana su goma sha gade bago kana karatu duk wa'annan suna cikin alkur'ani wannan baya cikin ya tulunahu haqqa tilawati in za ka karanta alkur'anin shi madarasa ake so ka karanta kana tadabburin ayoyinsa amma kana karantawa kana shigo da wasu zantuttukan ciki wannan yana daga cikin abin da baka karanta alkur'ani yanda ya kamata a karanta shi ina fata an gane da ka za ga 'yan uwanmu ɗalibai wato alarammominmu da kuma garada masu karatun alkur'ani da masu kokarin hadda yawanci za ga irin wannan abin ya zama kamar wata, wata, wata, gwaninta ce ko kuma ba laifi ba ne ka gwanance da alkur'ani ya yi almahiru ma almahiru bil qur'ani ma safaratul kiramil barara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe ka mahiru amma mahiru fa irin wanda manzon Allah yake nufi shine wanda ya tulunahu haqqa tilawati manzala ce almahiru bil qur'an ma'as safaratil kiramil barara ko kaga mahiru shi kadai yake tafiya ba shi kadai bane manzan Allah ya ce tare da wasu mala'iku da ake kira safara kiramil barara tare da su yake amma kowane irin mahiru ba kowane irin mahiru ba da aka sai an kula da wannan ba ka ba sai shedan ya zo ka wahala ka ci kanzo ka yi ci gajala ka yi kaza ka bar gari ka kwana kana karatu duk ka wahalan amma wallahi sai shedan ya shigo maka da illar da zaka kasa samun falala da albarka da ladan abin da kake karanta kuma dama akwai wanda yana karanta alqur'ani alqur'ani yana la'antarsa to kaka shiga cikin wannan wanda kana karatun qur'ani qur'ani yana la'antarka kai kaga karatun alqur'ani bai zama maka rahama ba kenan da haka wajibi ne a kiyaye irin waɗannan abubuwan za a ga suna nan suna ta yawa wani lokaci ana ta yaɗa su ma tun da yanzu akwai social media wani kawai kyamara za a sa masa ita wannan ɗin kaje yana ta wasa da ƙur'ani yayi nan yayi nan yana ta abubuwa dai za ka dinga wani to wannan gaskiyar magana yana da kyau a ja hankalin juna cewa wannan baya daga cikin abin da magabata suka tafi a kai wajen karatun alƙur'ani Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon gyarawa ula'ika yu'minuna bihi wai wa'inda suke karanta alqur'ani yanda ya cancanta yanda ya dace ya kamata a karanta shi waɗannan su ne suke yin imani da alqur'ani kenan wa'inda ba sa karanta shi haqqa tilawatihi ko sun ce sun yi imani da qur'ani qur'ani ya ce ƙarya suke domin Allah ta'ala ce allazina atainahumul kitaba wa'inda muka saukar musu da alqur'ani yatlunahu suna karanta shi haqqa haqqa tilawati kai wannan ya tuluna haqqa tilawati yin ma shine sharhin da malam zai mana zamu ji shi a baya zai kawo mana ga abin da ake nufi da ya tuluna haqqa tilawati sai Allah ya ce ulaika irin waɗannan yu'minuna bihi sune masu yin imani da shi wa man yakfur bihi wanda duk ya kafirce da alqur'ani fa ulaika humul khasiruna waɗannan sune hasararu suratul baqara aya ta 121 wa yaqulu tabaaraka wa ta'ala Allah tabaaraka wa ta'ala yana cewa innal ladina yatluna kitaballahi وأقام الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور الله تعالى يقول الذين إن الذين يتلون الكتاب للي وأنند سكي كرنت القرآن سكي كرنت كتاب الله لتاب الله وأقاموا الصلاة سكي سيد صلى wa anfaqu mimma razaqnahum suke ciyar da suke ciyar da abinda muka azurta su sirran a boye wa alaniyatan da kuma a bayyane yarjuna tijaratan lan tabur suna kauna da fatan samun wani kasuwanci da baya tasgaro baya karewa liwaffiyahum ujurahum ubangiji zai cika musu ladansu wa yazidahum min fadli ya kuma ƙara musu daga falalarsa innahu gafurun shakur lalle Allah mai gafara ne shakurun kuma mai godiya ne suratu fatir aya ta 29 zuwa ta 30 wa qad akbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari anna fi kulli harfin cewa cikin kowane irin harafi na alkur'ani ya tuluhul muslimu da musulmi ya karanta hasanatan za a rubuta masa hasana duk harafin da mutum ya karanta hasana ni ban ga littafin da ake kwasar garaba sallada ba irin alkur'ani shi yasa tunda shi dan ya gano haka to kuma in ba sa aka ci bolla lado ya ka samu ladan in ku ka samu to zai yi kokari ya barar da yawa daga ciki tunda ya gano cewa a cikin alkur'ani nan akwai rabauta ya gano cewa a cikin alkur'ani nan akwai alheri ya gano cewa a cikin karanta alkur'ani nan akwai lada mai dimbin yawa to zai yi kokari ya dinga wafta daga lalitan ladan da mutum zai samu na karanta alkur'ani da haka kuta harafin da mutum ya karanta hasana wal asharatu bi hasbi ashri amsalha ita ko duk hasana guda daya ana ba da lada goma irinta an gane ko ya ƙulu alaihi salatu wassalam annabi alaihi salatu wassalam yana cewa la a ƙulu alif lamim harfun walakin a ƙulu alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba ina nufin alif lamim harafi ɗaya ba ba haka nake nufi ba kar ka ɗauka alif lam mim harafi ɗaya kenan annabi ya ce ba haka nake nufi ba abinda nake nufi da za a ba mutum lada goma duk sanda ya karanta harafi ɗaya a alkur'ani ina nufin alif lada goma lam lada goma mim lada goma nawa kenan talatin iya wannan kalmar alifun lamun mimun lada talatin ina fata an gane lada talatin kenan to ka ina ga mutum ya karanta kamar fatiha fatiha haruffa nawa ne a cikinta ina ga a ce mutum ya karanta hizifi daya ina ga a ce mutum ya karance suratul baqara wajen hizifi biyar ina ga a ce mutum kuma ya sauke alqur'anin gaba ɗaya daga bango zuwa bango lada nawa shi kansa calculator za ta iya buga maka ƙididdigar ka taɓa sanin haruffan alkur'ani in ka ji haruffan alkur'ani za ka ga wato alƙaluman in ka buga su suna da yawa to a ce goma goma goma sau adadin haruffan alkur'ani to amma shin shedan zai bari ka kwashi wannan ladan to shine sai ya shigo maka da kaza sai ya shigo da kaza sai ya shigo da kaza sai ya shigo da kaza ko dai ku yi 50 50 ku yi duro da shi ko kuma kila in baka yi sa'a ba ya yi maka kayi Allah ya kiyashe mu wannan hadithi imamu tirmidhi ya fitar da shi hadithi na 2910 hadisin abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda kuma imamu tirmidhi ya ce wannan hadithin hasanun sahihun garibun min hadal wajihi sannan shek nasiruddin al-albani ya inganta wannan hadithi cikin sahihul jami hadithi mai lamba ta 6469 fatilawatul qur'anil karim dan uwa karanta alqur'ani mai girma ma'a tadabbur tare da zurfafa tunani a cikin ayoyinsa tadabburi kenan wa ta'ammul tare da lura min a'azamil qurabi wannan daga cikin ibadun da suke kusanta Allah suke kusanta mutum da Allah irin karanta alkur'ani da irin wannan salan na daga cikin mafi girman ibada da za ta kusanta mutum zuwa ga Allah karanta alkur'ani daina kallon shafukan ma'ana kana ta gudu kake ta yi so kake ka karance izu kaza ka karance a tadabburi ya fi muhimmanci a cikin karatun alkur'ani fiye da karanta shi a guje ka karanta hizifi ɗaya cikin natsuwa da tadabburi ya fi ka karanta izu goma ba ta dabburi ya fi to yawanci mu kuma abin da muka kwadaitu da shi shine yawan karantawar yawan adadin abin da za mu karanta shi ya fi ɗaukan hankalinmu amma kana iya ganin mutum ya je ya dawo ya sauka ya dawo ya sauka ya dawo amma Allah ba canji a rayuwarsa saboda ba ta dabburi kwata-kwata zai farko daga farkon alkur'ani zai ɗauko ya je ƙarshe amma babu wani tasirantuwa da wannan karatun da ya yi saboda ba ta dabbure ba tsayawa yake yana bin ma'anonin ayoyin yana ganin me suka kunsa wace balaga ce wani saƙo ne wani irin abin da wani irin ainihin wato hikima da Allah ta'ala ya kimsa a wannan ayar duk baya la'akari da wannan to wannan kaga shi ma yana daga cikin abin da ya kamata mu dinga gyarawa wajen karatun alkur'ani mu dinga yin sa da natsuwa sannan mu dinga karanta shi muna tadabburin ayoyinsa wannan shi yasa za ga gashi nan ana ta sauka yara suna ta sauka makarantu ana ta haddara alkur'ani a makarantu amma ba canji saboda matsalar shine ka masalil himari ya hamilu asfara ne kamar misali jaki ne yake dauke da kayan littafai na fata an gane so sai ga mutum ga karatu amma kuma babu ilimi ga karatun rara rara mutum yana ta karantawa amma kuma babu sanin ma'anar to sanin ma'anar kuma shine zai taimaka zuciya ta laushi shi zai taimaka a samu damar yin aiki da abin da aka karanta wa afdalil a'mali salihah karanta alqur'ani da tadabburi a nitse mutum yana zurfafa tunani wajen ayoyin yana daga cikin mafifita ayyuka na kwarai allati yutawassalu biha wanda ake kamun kafa da su ake tawassuli da su wa tawassala kuma wannan yana daga cikin aikin da ke sadar da mutum ila mardatin rabbi subhanahu wata'ala zuwa yardar ubangiji tabaraka wata'ala wa bi khassatin alqiyama bihi inda ma ya namu almaharumuna musamman ma tsayuwa ta dare kana karanta alkur'ani daidai lokacin da waɗanda aka haramta musu lada suke bacci alladhina ya'qidu shaytanu ala qawafihim wa inda shaydan ke yin kulli a qiyas aqadan wani irin kulli wala yahussuna bil ladzati allati yajidu haulaika shi yasa ba sa taba fahimtar irin dadin da wa'ancan suke ji almu'minuna mu'minai attaluna bi kitabillahi waɗanda suke karanta littafin Allah ana al-lailu wa atrafan nahar wato lokuta na dare da kuma gefe na yini ko kuma lokuta na yini haka wannan shine huwa hadithun la yumallu minhu ya laitana lam nalhu anhu lam nalhu qattu anhu wani yake cewa huwa hadithun shi alqur'ani wani irin zance ne wata irin tattaunawa ce la yumallu minhu ba a koshi ba a kosawa da shi da wahala ka ga abocin alqur'ani ya kosa da alqur'ani wato wani abun tattaunawa ne wani abokin hira ne da ba a kosawa ya laitana kai can mu lam nalhu qattu anhu ina ma ba mu taɓa rafkana da shagala ga barin alkur'ani ba daidai da kiftawar ido ina ma ce ko yaushe shine ya laita na kai can mu lam nalhu qattu anhu ina ma ba mu taɓa gafala da rafkana ba ko da sau ɗaya anhu daga alkur'ani ƙara minti da to insha Allah sai mu tsaya a wannan baiti insha Allah biyo sai mu tashi ko qauluhu wala uhri kanna ko bina mu karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah na'am to to da baka jingina ba yau ko